وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ما سو sauraron mu a wannan lokaci a wannan kafa a wannan majalisi mai alkhairi da albarka majalisi wanda ake tattaunawa akan al'amura na addini musamman duk wani abin da musulmi ke bukatuwa zuwa gare shi wajen nagartar da aqidarsa nazartar da ibadarsa wannan majalisi yana tattaunawa a kai yawa musulmi shari'a ta musulunci ta ɗora mu akan duk a yayin da muka ga wani al'amari wanda ya zamanto barazana ne ga musulmi da musulunci da wajibi ne ga dukkan mutum musulmi ya yi iya ƙoƙari wajen ba da gudunmuwarsa wajen kare wannan ƙalubale da ke tunkarar musulunci Allah subhanahu wata'ala ya la'anci banu Isra'il a bisa harshen annabi Dawud alaihi salam da harshen annabi Isa alaihi salam diba da cewa ba sa ainihin hana junansu sabon Allah idan wani abu yana bayuwa da ƙetare iyaka amma za su yi shi su kyale manzon Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu akan cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان duk a yayin da mutum ya ga wani abu mummuna to zai bi matakaiya wanda shari'a ta ba shi dama a kai idan mutum yana da ikon ya canza da hannunsa ba zai ketare kai tsaye ba zuwa ga magana a yayin da mutum kuma yake da iko ya hana wannan mummuna ta hanyar magana to ba zai ketare ba zuwa ga kin hakan a cikin zuciyarsa musulunci addini mai tsari duk wani abu da ya tunkaro musulunci to wajibi ne kowa ya magana a kai ɗaya daga cikin magabata al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sana wa bisa sharhi da yi wa sahih muslim ya kawo wani bayani na ɗaya daga cikin magabata in ban manta ba shine abu ali al-hasan bin ali ad-daqqaq rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 406 an-nisaburi yake cewa as-sakitu anil haqq shaitanun akhras yace duk wanda zai ga gaskiya yayi shiru ya kyale to kamar shaidani ne wanda baya magana ma'ana kamar beban shaidani ne wan natiqu anil batili shaitanun natiq duk wanda zai shiru gashi ana ganin wanda wanda zai magana akan banna ya ringa yada ta a cikin jama'a to wannan shaidani ne mai magana ma'ana dai yin shiru a cikin shari'ar musulunci haramun ne a yayin da kaga wani abu yana tunkaro al'umma musulmi yan wa musulmi abin da za mu tattauna a kai al'amari ne na wasu daga cikin jama'u a cikin al'ummanmu irin fatar da muke ɗauke da ita irin ta gare su maganar da muke yi irin da suke yi suna da'awan cewa ƙur'ani kaɗai ya isa ya zama jagora ba tare da sunan manzon Allah ba wajen fahimtar addini wannan da'awa yan uwa musulmi da'awa ce mai hatsarin gaske wanda a wannan majalisi mun gayyato manya-manyan malamai wanda suka zama tu malamai ne a jami'a ta ma'adul anwar wanda suke karantarwa kuma kowannen su a ciki kwararre ne akan fannin da ya karanta a dama na bada tare da sheikh doktor abubakar alhaji muhammad wanda malami ne da ke karantarwa a jami'a ta ma'adul anwar da wasu jami'o'i ma wanda suke wajen cikin ƙasa da abin da ya kama da wannan wanda kwararren malami ne ko kuma bangaren da ya karanta ya karanci bangaren abin da ya shahi fiqhu da kuma tushensa wanda kuma reshi ne mai fadi a cikin wannan bangare wanda insha Allah za yana tare da mu sannan na biyu muna tare da Dr. Sheikh Malam Mas'ud wanda ya daga cikin jagorori ko kuma iya cewa kusan ragamar tafiyar da Mahadul Anwar a hannunsa take shi ba malami ne wanda ya karanci ainihin ilmomi na hadisai ko kuma ulumul hadis ilmi na hadisi da kanikancinsa wanda dukkan su gabaki ɗaya su biyu kowanne iya da rubuce-rubuce daban-daban a fannoni daban-daban wajen ƙoƙarin karantar da mutane da kuma wayo mutane kai akan addinin Allah na farko yawan musulmi abin da zamu fara akan su zamu fara da Dr. Malam Bukar Alhaji Muhammad zamu tambaye shi shin a shari'ar musulunci mutum zai iya wadatuwa ko kuma kafin wannan tambaye da zamba mala abakar shine su wane ne alqur'aniyu sannan kuma wannan kungiya ta alqur'aniyun wanda a yau kai bayani ana ci musu yan kala kaso wanda wasu malamai suna ganin cewa kalmar da tafi dacewa da su shine al-nuqraniyun ko kuma al-arikiyun ni ba da cewa akwai hadisin da yazo akai malama su duka iya zai magana a kansa almuhim a wannan gaba shin malam abakar su wane ne ‘yan ƙalata su ‘yan ƙur'aniyun in sannan kuma wannan ƙungiya a wani lokaci ta bayyana kafin mu tattara tambayoyin muna iya tsaya akan wannan sauran insha Allah sai bayani akan su insha Allah
alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina safa muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya hada mu a wannan majalisi mai albarka wanda dan uwa Sheikh Malam Mustafa Abubakar Addaiya wanda shi yake kokarin wannan raya wannan lokaci da wannan sa'a a wannan rana Allah saka mishi da alkhairi a wannan gayyata kuma hallo da dan uwa Dr. Mas'ud Imgar wanda yusahibuna fi liqa Allah saka mishi ma da alkhairi insha Allah ijabar da zan yi akan wannan mawdu'in shine su dai Qur'aniyun ta'sisin su ko kuma faruwar su malamai suna kasa su gida biyu da akwai al-inkar al-juz'i li sunnah nabawiyya da akwai kuma al'inkar alkulli da sunan nabawiyya da akwai wanda suka yi inkarin wasu ɓangarurruka na sunan manzala su sama da wanda suka kawo alasa misali wanda suka yi inkarin azaba ta kabari kamar da suka yi inkarin wasu hadisai da makamanta haka na abuwa kusan wanda za a iya cewa tun a karnin awal a wakilin karnin awal suka fara bayyana irin su khawarij da makamantan haka yani sun yi imtidadi da shiya da tauransu wannan ya karyata wannan hadisin wannan ya karyata wannan hadisin sun yi imtidadi tun daga awakhir alqarn al-awwal karni na farko karshe karshen shi wasu suka bayyana daga cikin su sun zamanin sahabbai da makamantan haka to kuma al-inkar al-kulli li sunnah nabawiyya bai bayyana ba sai lokacin da aka yi istimari mulkin mallaka wanda turawa na yamma wanda suke arna ne kafirai ne suka ga addinin musulunci ha haimana yake yana ci gaba yana bunƙasa ya rike kasashe a da kuma yanzu yana neman ya tumbatsa ya rike kasashe tunda zamani yanzu a shiga na salula in suka bar addinin musulunci a haka ƙara bunƙasa zai yayi ta hakumi ya kwace duniya gabaki da sai suka ce bari mu yi wa ƙasashen musulmi rike mu kama su mu juya lamarinsu mu sanya musu tsarurrukanmu addinin nasu wanda suke ji da shi mu sako musu wasu malamai wanda za su kawo rikitarwa su gurɓata shi sauransu to wannan natija shi ya kawo alasar misali hind kusan indiya kusan adadi mai yawa sun shiga musulmi da sauran kasashe da musulmi to a indiya suka yi kokari suka samu wasu daga cikin malamai suka sanya su mustashriqi wanda suke karanta addinin musulunci su bayyana kamar suna neman gaskiya ko kuma kai ma su musulmi ne ma amma kuma hadafin su in sun karanci musulunci za su shigo da shubahat kenan a takaice ne mana bakar turawan ingila su ne yawwa turawan ingila yawwa indiya yawwa to a indiya da akwai wani wanda ake ce mashi ahmad khan kusan ana iya cewa wanda ya yi inkarin sunna kulliyar ya ce sunnan manzala gabaki daya ba a yarda da ita ba ba za a kan hujja da ita ba a addinin musulunci za a kan hujja da alkur'ani kaɗai wanda ake haɗi a nan indiya shine ahmad khan to ba iya indiya ba abin ya zo zuwa ga kasashe na larabawa ma a nan masar wanda ake fara haƙi shi ma shi ne dr ahmad sabhi kafin shi dr ahmad sabhi an samu wasu inda suke inkar juz'i wannan babin su yi inkarin sunna wannan babin su yi inkarin ahadis amma da inkar kulli kuma a yi da'awa a yada shi ne Dr. Ahmad Sabhi Mansur ana ce mishi Dr. Mansur Ahmad Sabhi wanda ɗalibi ne a Azhar ya yi karatu a Azhar kuma yana koyarwa a Azhar ya bayyana wannan aqida Azhar suka kore su dalilin wannan aqida sai ya buɗe markaz inda ya sanya mishi suna Ibn Khaldun ya ɗauki ɗaya daga cikin shahararrun malamai na musulunci sai ya sanya ma markazin shi suna sai yake haɗa wannan da'awa ta qur'aniyun da'awa ta halakato kenan za a kawo hujja da alqur'ani shi kaɗai ana nan ana nan ƙasar masar sai ta kore shi he america ta kiraye shi ta ba shi mafaka har saboda aikin sa yake saboda aikin sa yake har ya ƙara assasa wani markaz a can al-markaz al-alami lil-Qur'an karim yana yada da'awa da larabci da sauransu yana da atba da dalibai da dama mafi yawan malaman da suke shahararru wanda me yake suna lashin da makamanta haka wanda suka yi inkarin suna mazala duk kusan sun dauki iktibas daga wannan abin da ya hudi ga wasu dauki ra'ayin shi akan wannan inkari na Qur'aniyun to ba iya wannan kasashen guda biyu ba alasar misal in ka dauke kasa ta afghanistan haka sun shiga nan gurin Saboda da akwai- makwabtakarsu da- yawa saboda makwabtakarsu da india sannan kuma hallo eh, eh, ga kasa ta libya alaƙasu da batiniyun tunda yan ƙur'aniyun suna da alaƙa da batiniyun batiniyun sun yi inkarin sunna ko um, umuman ma sun yi inkarin annabcin manzala suka ce manzala yana da mudda ta wanzanci to in ta huce kenan su ma malaman su za su zo kenan sai suka kulla a kawance tina dama kuma harka ta batiniyon da akwai ta a can da kuma hallo a yanzu turawa sai su tsara tamwilin su dan abin ya ci gaba sannan kuma hallo kamar me yake da suna Oman wanda a yau kusan zahira ne wanda duk wanda yake fita ba zai ga wasu daga cikin 'yan kalakato na Najeriya suna zuwa Oman ana yi musu murtamara ba a ce ba dukkanin Oman inda ma wasu da akwai mustashrikin kawa irin su Mansur Kayali wanda muhandis ne kuma binazara amma mafi yawan malaman da a bangaren larabawa da sauransu mafi yawan malaman da suke tashi da wannan da'awa mafi yawan su ba karatun shari'a suka yi ba kan wanda mutakhassis ne a kanun ya karanci bangaren duruwa ta dokoki na, na mutane sai kuma kamar wanda ya karanci bangaren economy sai wanda ya karanci bangaren eh, handasa injiniya injiniya da makamantan haka su zo su su ce za su huddo hukunci daga alkur'ani kaɗai shi yasa za mu ga mafi yawan su ba su da zabi kowa da akwai wujhashi to shi shin akwai wani wanda ya yi tafsirin alkur'ani tunda diba da su sun ce sun wadatu da alkur'ani shin akwai wani daga cikin su wanda ya yi alkur'ani zalla ya fassara shi ko kuma eh da akwai waɗanda suka yi muhawala ah, ana yin suna cewa za su yi tafsirin alkur'ani da ra'ayinsu kuma ya yi zamantowa daidai har ma za ka ji suna cewa duk mutumin da yake karanta ilimi a bakunan matattu ya ci baya subhanallah yani suna tunanin wannan hadisi bakin macece ne kana ne annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallah kana ne kuma sahabbai malama ka kakka mai sha Eh.
kuma misali waye katon a- a a matsayin da a ake ka- kato malaman su ne hakika kamar kala katon waye da Kala suke faɗa katon.
su a manufar su in sun ce kala a kala kato da suke cewa suna ne hadisan manzo Allah da ake cewa kala rasulullah Eh.
kenan yanzu menene dan su munana abin ya suke Ina cewa da- kai a ce kala kato kaga wannan da akwai munanawa game da ga- jani- jinabi na manzo jarabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baitin wannan ma eh, wa- nukta ta eh, da suke cewa muta- muta- malaman musulunci kamar waɗanda suke ɗauko hadisai da maganganun magabata tafasir inda suke cewa duka alsinatul amwat wanda za ga har wasu a sace a jami'a da larabci za ga suna wata irin wannan kalmar sai su dinga cewa ma- alqur'ani magana ce ta Allah hayyul la yamut amma ma'ad alqur'an duka sun ga ta alsinatul amwat subhanallah kaga wannan mutumin da yake da wannan tunanin ai babu maganar girmama muqaddasat na islamiyya shi yasa qalaqatu ba hadafin su nan gurin ba to mafi yawan waɗanda suka koyi izharin da'awa ta qur'aniyun wanda suna sanya wa kansu suna ahlul haqqi suna sa kansu suna ahlul zikri suna sa kansu suna ahlul qur'an kuma ko kuma alqur'aniyun wanda dai ɗaya daga cikin malama professor ustaz zubair ɗaya daga cikin malamai masu koyarwa a jami'a islamiyya ya ce abin da ya fi ko a ce musu ɗan ƙalaƙato ko kuma a ce musu me yake sa ‘yan tafi ne ko kuma a ce musu almunakirin saboda in aka rasa ba su alkur'ani kawai ma an sharrafa su gaskiya da wannan ne ya sa mutane da yawa a ce wannan qur'ani zalla sai ga mutum ya riga cewa musamman bangaren garada waɗanda ba su yi karatu na ilimi ba ko kuma wani ya fara karatu na ilimi sai yake ganin wahalar karatu na ilimi in ya je da'awa an ce iktifa'i bil qur'an sai ya ce masha Allah marhaban an mutar da shi alhali kuma hallo yani haƙiƙanin da'awar rushe wannan alqur'anin ma shi yasa mu duba mu ga inda za mu koma tarihi daga cikin kasashen da suka mamaya da akwai Najeriya da nan ma Niger amma a Niger da ke alhamdulillah da akwai hukuma mai tsayawa tsayin daka akan abin da zai kawo fitina tana kokarin tsaida shi amma mu lura a Najeriya lokacin da mai tatsi ne wanda yu'tabar mu'assisu hadhihi al-haraka mai tatsi ne shine wanda ya fara assasa wannan haraka a Najeriya da yaran Hausa ba kuma da akwai wasayakin da suke da akwai abin da ya tabbata a tarihi wanda yake nuna cewa an sha kawo mishi sako kwantena wanda ba a buɗe ta kwantena guda za a kawo daga waje su Amerika Ingila da sauransu sako ne aka kawo mai tafi ne malam ka zamu ji zuwa nan gaba insha Allah zamu koma zuwa ga doktor malam Mas'ud malam Mas'ud tambayar da zamu jefa maka shin zai iya yiwa mutum ma'ana wani dalili yake nuni akan Qur'ani da sunnar manzon Allah da yake nuni akan wajibci sai ayi ruku da sunnar manzon Allah addini yana iya yiwa ba tare da an buƙaci sunnar manzon Allah wajen bautawa Allah ko kuma a'a insha Allah su falik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هكا ينقوى ما سو سورارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Hey, muna maraba a cikin wannan majalisi mai albarka wanda karkashin malam Mustafa yake tattaunawa akan wasu mas'aloli masu mahimmanci na addini domin wayar ma 'yan uwanmu musulmi kai akan abin da ya shahi addininmu na musulunci addinin musulunci addini ne wanda duk lokacin da malamai ko ɗaliban ilimi ya mu ya mu suka ga abin da ya bukata a yi magana a kan shi ake tashi a yi faɗakarwa a kan shi kamar yadda ka'idar Allah maɗaukin sarki ya ce a yi tunatarwa tunatarwa tana amfanin masu imani to wannan tambaya gaskiya kamar yadda muka sani tabbatacce ne a cikin addinin musulunci kowane addini maka yana da masadar shi da ake amsa hukunce-hukunce a ƙarƙashin su wanda za a ce addinin kiristanci addinin yahudanci suna da littafin su wanda a nan suke ɗaukan hukunce-hukunce suke ɗaukan dokoki sawa'un addinin wancan wanda yake na ainihin ko kuma bayan sun gurɓatar da shi ko da a yanzu da yake addini nasu gurɓatacce amma dai suna da'awar ga littafin da shine makomarsu a cikin abin da su rika kawa na hukunci yahudawa da kiristanci da sauransu to hakanan shi ma addinin musulunci hakanan yana da masadirkin shi da ake amsa hukunci a ƙarƙashin su hanyoyin da ake ɗauka hukunci ya zamana ya zamana hujja ne a cikin musulunci su ne guda goma guda hudu wanda malaman usulul fiqh sun san wannan guda hudu wanda malamai sun yi ittifaki a kansu na farko wanda an yi ittifaki babu sabani tsakanin malamai na farko shine qur'ani qur'ani na farko shine alqur'ani mai girma shine almasdarul awwal min masadir at-tashri' al-islami shine qur'ani kenan daga nan gurin zan mu gane cewa duk wanda yake da'awar dan tatsi ne yake ganin malamai na hadisi ko na fiqihu suna ma Qur'ani kishiya ne to hakikanin bai ma san ba tsarin malaman hadisin da malaman fikihu kafikinsu da ittifakinsu babu wanda ya zamana bai yarda ba da cewa Qur'ani shine masdarul awwal masdar na farko wajen amsa hukunci illan babbuga ta farko mabubbuga ta farko da za a amshi hukunci shine kawai Qur'ani wannan ittifaki tsakaninsu na biyu shi ma da ba a yi saɓani ba sai sunnar annabi alaihi salatu wasalam take biyo baya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyo baya in an ce hadisan annabi alaihi salatu wassalam shine kamar da ibn hajar aka dauki ta sharh wannan kin shi ta'rifin shi shine duk abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam na hada ko na aiki ko na takariri ko na siffar shi ta halitta ko kuma na siffar shi ta abin nan ta halaye dukkan su wannan ana daukan su a matsayin abubuwan nan guda biyar sunna ce ta annabi alaihi salatu wassalam to wannan da ittifakin su da an shiga usulul fiqh suna da tafasil nasu sunna kauliya fi'iliya taqririya to gabaki ɗaya dai sunna ka kam gaba ɗaya tana cikin masdar na biyu wanda aka yi ittifaki ittifaki sahihi sunna makabuliyarta karbabba ce a wajen malamai addinin musulunci ba zai taba yiwa ba ba zai taba yiwa ba ba tare da sunna ta annabi alaihi salatu wassalam ba annabi alaihi salatu wassalam dukkan maganganun shi kuma ba maganganu ba ne wanda suka kasance wasu ne kawai suka rubuta su a'a duk wanda ya san matakin da malaman hadisi suke bi kahin hadisi a ce ya tabbata kahin a ce an amshe shi makabuli ne ana amfani da shi to wannan hadisin malamai yadda suka yi iyata ka tsantsan suka yi yadda suka tabbatar da shi to mutum matukar da ya karanci sunnata annabi sallallahu alaihi wasallam zai jinjina musu kuma ya san lalle tabbas wannan abu ne na gaskiya ƙarya ba za a masa wannan hidiman ba to malaman hadisi sun kasance sun sa wasu ƙa'idodi da dokoki wanda har turawa hatta mustashirqun da suka karanci sunna sun jinjina ma malaman hadisi cewa kaf duniya ba a yi wani abun ba da ake kokarin bin taka tsantsan da wajen tabbatar da shi ya tabbata wajen kiyaye shi kamar sunna annabi alaihi salatu wassalam kuma wannan mu abin da zai kara mana shine imani da cewa hadisan annabi alaihi salatu wassalam wahayi ne dan Allah madaukin sarki ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka sabko zikir kuma mu zan mu bashi kariya mu zan mu kiyaye shi qur'ani da hadisai malaman tafsiri na suka ce sai annabi Allah madaukin sarki ya ce azzikir bai ce qur'ani ba dan saboda azzikir hatta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta shiga ciki matakar sahihi ya ce Allah ya dau alƙawalin zai ba ta kariya kuma ba za a samu taharif ko tagayyir ba shi yasa duk wasu wanda suka yi muhawala kan shigo da hadisan ƙarya dan su wargaza musulunci kama daga yahudawa kama daga munafukai tun zamanin ruwaya malaman hadisi sun bi hanyoyin da suka tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan abubuwan duka wannan me yasa muke bayanin saboda su ɗan qur'ani suna da awa cewa ai maganganun na annabi ba su bane ba su yarda ba da su a'a wannan abin da ke rubuce ne ba su yarda ba cewa magana annabi ce sun yarda da cewa magana annabi sallallahu alaihi wasallam za su amfani da ita amma su wannan bukharin muslim tirmidhi sunan nasa'i ƙarya ce na kenan manzo Allah da aka sauko mai da alqur'ani shiru yayi bai ce komai ba da aka sauko mishi qur'ani su a raya wasu kawo bayani shi ya takaita a baki ne a lafazi kuma ya kare da karewar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai abin da suke fassarawa na qur'ani shi kadai qur'ani za su wadatu da shi to wannan da'awar da suke yi ta cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yarda da ita ba to rishin sanin ilimin hadisin yadda malaman hadisi suka bi taka tsantsan suke tabbatar daga an samu wani abin da zai kawo ɗarɗar ko shakku cikin ilimin hadisi an sa wata ƙa'idar da za ta kasance ta kautar da hadisan annabi sallallahu alaihi kamar akwai wani hadisi na manzon Allah da manzon Allah ya bayani cewa irin wani za su iya bayyana a cikin al'umma yawa eh wannan sosai akwai abin da malamai suke cewa alamun min a alamin nubuwa alama ce ta alamomin annabta daga annabi alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam da kwai abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya sanar da shi cewa za su faru duk da ba su faru ba a lokacin shi sai ba mu labari cewa ya ba su habbai labari cewa kaza zai faru kuma kaza kin nan sai faru shi yasa wani daga cikin sahabbai radiyallahu anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya babu wani hatta tsuntsun da ke tashi a sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu ilimi akan shi komai ya sanar da mu yace wani abun zai kasance sai ya faru sai mu tuna cewa kai dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa kaza zai faru to haka nan wanda yake karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam matukar yana karanta su to zai ga abubuwan da annabi ya faɗa sai suna faruwa sai dai su ƙara mishi imani misali wannan matsala ta qur'ani ne an ƙara ƙato yan tasini masu cewa qur'ani kadai zan mu wadata da shi banda shi bamu yarda ba da hadisai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cikin hadisin da aka rawaito shi daga miqdam bin ma'ad ya karib daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu ku saurara an bani littafi shine qur'ani da kwatankwacin shi tare da shi kwatankwacin shi shine malamai suka ce hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce sunnar shi a wata ruwaya ma ta wa misalaihi ma abu da kwatankwacin shi so biyu tare da shi kuma haka ne da aka lissafa malamai sun bi dindigin wannan abu na hadisi sun tabbatar da hadisan da suka kasance tabbatattu ne da hadisi hasana da hadisi sahihi duka sun tabbatar da su kuma an ga adadin sa hakan kin ne yace ala yushaku rajulun shab'anun ala arikatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya kusanta a samu wani mutum a samu mutum da zai kasance koshashe a koshe ya cika cikin shi a bisa gadan shi na mulki gadan shi wanda ya kyautata shi malamai suka ce siffanta shi da yake shab'anun ala arikatihi dalilun ala annahu lam yattasib bi talabil ilm dalili ne akan cewa neman ilimi bai san wahala ilimi bai san wahala ilimi ba shi yasa annabi ya siffanta shi da shab'anun ala arikati kosasshe a bisa shinhuda shi bai san wahala ilimi ba bai karanci ilimi ba to dan an ga yayi inkarin wani abu babu abun mamaki na ilimi ya kulu yana cewa alaikum bi hadzal qur'an kawai ku na hore ku ku riko da wannan qur'anin kadai abinda ko samu na halakku halitta abinda muka samu na haram haka suke faɗa kawai abin da Qur'ani ya kawo shi zasu wadata shi zasu wadata da shi Annabi alayhi salatu wassalam a wata ruwaya cewa la alif yanna wannan labari ya bamu cewa abin zai faru to kuma sai a wata ruwaya daban ta sunan Abi Dawud ya mana hani cewa la alif yanna ahadukum muttaki'an ala arikati kada ku sake in samu ɗayan ku yana kwance a bisa gadon shi umarni ya zo mishi daga cikin umarni na ko hani cikin abin da na hana ya rika cewa a'a mu ba ruwan mu abin da muka samu na Qur'ani shi zan mai riko da shi to wannan annabi alayhi salatu wasallam ya ba mu labari cewa wannan da'awa zata faru kuma zata zo kuma gashi a cikin karshen zamanin wannan kamar yadda malam Abubakar ya nuni tun can farko an samu masu inkari wani bangare na inkarin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan hadisin malamai suka ce ba su yake nihi ba wannan kawai annabi yana nihin yan qur'aniyun zalla wanda suke da'awar masu inkaril kul kwata kwata gaba ɗaya hadisan annabi ba ruwansu da shi yasa zan muga da bukhari da muslim da tirmizi da muwadda malik da mawallafan gaba ɗaya suna tattarawa suna kumsa musu ashar jazakumullahu khairan shek malam mas'ud zamu mero magana zuwa ga doktor malam abubakar cikin abinda kai bayani na farko kai bayani akan asalin yan kala katu yau suka bayyana a wasu kasashe suka suke da rijaye sannan shekku malam masu ya biyo baya akan bayani akan cewa da ɗaya mutum ba zai taɓa wadatuwa ba game da suna manzan Allah wajen bauta wa Allah to a yanzu tambayar da zama malam dukkan malam babakar a cikin bangaren abin da ya shahi rukunai na musulunci ba da shahadatai ne bayan shaidawa babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai Allah da shi da wani annabi Muhammad ma'aiki na Allah to kai tsaye zaka ce sallah to yanzu a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ce wa aqimus salah a tsira sallah shin wannan sallah a cikin alkur'ani dukkan tafasir inta bayananta daki daki Allah yayi wanda qur'ani kadai zai iya iya wa mutum ba tare da ya buƙaci sunnan manzon Allah ba ko kuma a'a dole dole sai an kuma zuwa ga ainihin sunnan manzon Allah sai mai kusa ƙarin bayani a kai shukran jazakumullahu khairan wannan mas'alar kusan da akwai al'allama a sheikh shatibi abu ishaq shatibi wanda yake cewa a cikin muwafaqat din shi yace alqur'ani jumaliyun min haisu bayanihi lil ahkam fi aglabi ahkamihi alqur'ani a wajen bayani na mafi yawan hukunce-hukuncen shi a jumlata yake wadi a dunkule yake wadi wasu kawai wasu tushishika a safiya a dunkule yake wadi ya ce amma wasu ahkam kaɗan ne ake samu yake fassalawa daga cikin ahkam inda alkur'ani ya ɗan fassala wanda suke kaɗan kawa a za su nizar hukunce-hukuncen mawari su ma dai da akwai bukata da akwai wasu nau'ika hajib awul da kuma me yake suna mirasul jadda hajbil ibn bil ibn ibn ibn bil ibn da makamantan haka kaga dole mutum ya koma sunna manzo Allah da maganganun malamai ha kuma hallo wajen wasiya in zaka bi muqtadan alqur'ani zaka fara biyan wasiya to kwana bashi a gani a gadin ma akwai a ce matsala ce umariya yawa umariya da makamantan haka wanda duk ijtihadat din sahabbai sun shigo da asar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma hallo da yake da suna eh, kamar mas'ala ta saki saki ma da akwai hukunce hukunce da dama nashi wanda dole ya ga koma kaga shi ne sai a- alqur'ani ya fassara da kuma mas'aloli na aqida mas'ala ma ta aqida tabbas dama da- shi yasa yana daga cikin inkarin da suka za a ga suna inkarin cewa a kasama da wani gida uku inda cewa ya za a ce gida uku na alhali alkurani bai kasama ba da sauransu Eh, wannan su ne ishara akan hukunce da kuma wasu alaƙatu duwaliya da diya da kafarat da azumi azumin ma da akwai da dama Da yanke masajin da hannun dole ɓarawo.
da yanke hannun barawo shi ma dai wani hannu za a yanke Shi na ne.
dama ko na hagun daga hamata ko daga gwiwa hannu ko daga me yake Gaba wa ta suna farko.
gaba ta farko ta hannu ka gani kuma duka gashi.
adadin mai mutum kadago ma aka sata za a yi yawwa za a yanke ko kuma wannan wasu ne hukunce-hukuncen da alkur'ani ya fassala nau'an ma su ma tafsirin alkur'ani yushbihul ijmal domin tafsili kala biyu ne a bayyana hukunci dalla-dalla kala biyu ne. da akwai a bayyana hukunci dalla-dalla ka a bar komai nukta ba da nukta to mafi yawan shi ka je fito haga alkur'ani za ka samu alkawa'id al'asasiya na hukunce-hukunce ko sai ka zo sunna kuma har lokata samu at-tafsil allazi yushbihu al-ijmal sai kuma ka zo fiqhu sai ka samu at-tafsil al-kulli na dukkanin ahkamin saboda malaman fiqhu za su biyo ta alqur'ani sunnan manzon Allah maganganun magabata ijma'i qiyasi sai su hudo hukunce hukunce dalla dalla wannan mas'ala ta sallah kaga yanzu mutum in zai yi sallah ala sabili misal alqur'ani adadin sallah nawa za a sallah a wuni babu adadin sallah lokutukan sallah fi tahdid sai dai ya kama aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl to tarafayn nahari wan sarf ne ake ni shin da sahiya da kuma fadawar rana na'am ka samu sallar magariba to kuma sarf din awwal sai sahiya ta huto kenan tunda akwai sabanin malamai akan shin sallar asuba ce ko kuma Yawwa.
sallar azhar ce Yawwa, la'asar ko ce.
sallar azhar. Haka- Tunda- amma shi sa manzo Allah al- mala'ika da kansu yazo bai sallah Yawwa. ka gani ga kiran sallah ya yi kiran sallah ko ba ya yi ba haka kuma halloniya Ta wajibi ikama.
ce ko ba ne eh, A wajibi takaice dai malam baka kira babu kiran sallah. Babu babu kiran kiran sallah a Qur'ani.
babu kiran sallah ta da alqur'ani ikama babu babu kuma hallo da yake da suna eh, zam- zaman tahiya karatun fatiha ma wa yake mishi gaskiya ne kawai fakra ma ta yassara min alqur'an haka aka fara.
karatun fatiha da me yake ka gani haka kuma hallo babu ruku'i ba Dagowa.
warka umar raki'in Dagowa.
da akwai yin ruku'i tare da masu yin ruku'i amma wannan gurin an haɗi ruku'i shi kaɗai kenan ruku'i kaɗai zaka ita ce sallah ka gani Tana cewa wasu jidu waktar yin kuwa wasjid waqtarib sujjada kaɗai zaka yi in dai alqur'anin zalla zaka yi tunda me yasa zaka hada a ina ka gane cewa sujuda a cikin sallah take a sunnan manzo Allah ko fiqo ina ka gane cewa ruku'i a cikin sallah yake a sunnan manzo Allah ko fiqo rab shi ma sai da dalili me ma'anar rab hukunci can hukunci anan in hada su in ce ɗaya ne sai da dalili wani dalili yake da kwakwalwar shi ce tunanin shi ne na banza ya kirkiro ya sa in ko ya ce a'a yanda musulmi suke yi, to musulmi tun da aka san su tun zamanin maza Allah suna amfani da hadisi da kuma eh, fiqhu da maganganun magabata bal ma ana an- ana cewa zigi wahala ka gama malami daga cikin malamai wanda bai da malami ko baban shi ya koya mishi baban nashi ma dai silsila silsila har aje zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa'annan yan qalaqatan mafi yawan su eh, larabawa wa'anda ake ce musu akademiyin wa'anda su aka bawa da'awar suka yada da ke su kasashen laraba da makamantan haka akademiyin ne malamai ne na masu koyarwa na jami'a mafi yawan su sun karanci ilimin muka na zamani ne suka iya larabci wasu 'yan jarida ne ma wasu me yake da suna Addini bai dame su ba.
bai- bai dame su ba kan addini bane bai dame su wasu in kaga shigar su ga taba ga giya ga waye kuma kawai la a haka za su laraba zo ne kawai.
eh laraba ne kawai zalla a haka za su zo su ce za su ciro hukunci daga alkur'ani su dinga raddi a sunnan manzo Allah da hadisi suna zagin malamai to wa'annan su ne a kasashen laraba su ne wanda suka yi rubutu kun ga mu namu na nan jahilai ne ɗari saman ɗari in an samu wani ya yi karatu daga cikin su da ya fara karatu sai karatu ya bashi wahala ya yi tuntsire ya dawo ya fara karatu ya ga karatun nan wa aiki ne in ka san larabci wa baka gan baka samu ba karatuwa dole sai ka san mustalahat ka san me Yaren ake ni malamai.
da kaza Yaren malamai.
yaran malamai sai ka karanci matsala a gurin malamai sannan kuma loga wahala ilimi a takaice da Sai bala kai- bakar kenan dai a- akan mawdu da muke tattauna akai na farko mutum ba zai taba yin sallah ba Yawwa.
idan yace zai takaita bangaren abin da shahi alqur'ani kadai Na hudu.
wanda kun yi bayanin cewa a kakaf a cikin alqur'ani babu ainihin ta da isama Tabbas.
babu kiran sallah da lafuzan sa Tabbas.
sannan kabbarar harama da take babu wajibta har maka shiga- zaman tahiyama eh zaman kabbarar harama da take wajibta maka shiga sallah ka shiga sallah babu ita babu ita sannan kuma To.
karatun fatin a zaune za a yi shi ko Ko a a ruku'i za a yi babu.
ko a suda za a yi shi ma sai Babu.
sai ka koma ka zuwa gani kuma lo zaman tahiya shi ma sai babu ita da sunan lafazin sa.
ma lafazin ma babu wasu suke cewa wai mu a zaman tahiya muna yin rabbanoni wa Rabbanoni ya ke ce ma ka yi rabbanoni wai rabbana kawa ala su misal rabbanoni da suka zo a cikin alkur'ani rabbana atina fi dunya hasana wa fi Tashi akhirati hasana tasbihin nan.
wa zaman nan da makamanta haka tasbihi na ruku'i da ban ba ma magana wata lafita da yake so dan ishara Na'am.
wani daga cikin ɗan kalakato aka yi mishi aihuwa na'am to da awai ya rike ta da gaske ya ce baya yanka ragon suna so ya kai karar shi gurin malamin shi malamin shi ce dole ya kayan ka hakkin ta ne sai ya ce malam magani ba alkurani wani kuma da aka yi mishi ya yanka kare
subhanallah eh a babu haramci shi alkurani ko da akwai babu haramcin kare alkurani bal ma wala Allah in ka karinni ka ayoyin da suka zo akan eh, me yake wa suna eh, alkalbil muallim kuma zaka iya cewa ma yani ah, yana daga cikin dabbobin ma da za a iya yin bada da su kenan dai akwai dabobi ba su tarin yawa wanda sunnan manzon kuma Allah ta haramta.
alkur'ani kuma bugu da ƙari alkur'ani lahmul khinzir kadai aka hara wani zai iya cewa zai ci azmul khinzir kashi na eh, alade wani zai ci kitse wani ya ce zai ci me yake da suna idan tunda ido ba nama bane ba haka kuma hallo em, a tambayi dan kalakato ki yi bai halitta a gare shi ba Mm.
واضح haka kuma wara ba ta halitta a gare shi ba واضح haka me yake da suna hanta dunkulallen jini ne bai halitta a gare shi ba sai fama Mm.
واضح duka daga suna yazo jakki ya halitta ya ci in yayi inkari ina ya samu haramcin shi sannan mace Hmm.
ana iya auro mata yar mahaifiyarta ko kawai mahaifiyarta yawwa a alqur'ani ana hada ta ana hada su haka duka wannan shi yasa da dama za ga sun eh, sallah ta juma'a ba su yin sallah ta juma'a in suna yin sallah ta juma'a ina sallah ta juma'a ta zo alqur'ani makararta ya yi walazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fasau ila zikrillah ranar juma'a Mm.
aka ce ila zikirillah menene zikirillah illa shin zikirillah karatun alkur'ani shin zikirillah khutba shin eh, dole kana bukata abin da zai haddade ma me ake nihi kaga yawmul juma'a aka ce bayan yawmul juma'a me yazo ka gani da makamantan haka shi yasa za ga mafi yawan sa hatta alkur'ani ma ba sa itqani shi zai yi wahala ka samu mutumin dan kala kato ya iya karatun alkur'ani larabawan ma karan kansu wallahi in kana mutaba su daga cikin wanda ya shahara a kwanan nan ma- eh, Mansur Kayali wani muhandis ne za ga yanda Injiniya ne yake kawai.
eh, yanda yake karanta ayoyin alkur'ani sai kai mishi dariya anan ma kaga Matsala sai karatun abubuwa zuwa.
alkur'anin ma za ga sai a hankali ba iya sannan kuma a cikin alkur'ani akwai kalmomi da yawa da suke maimaito kuma ma'anarsu Yawwa, daban-daban ce.
ma'anarsu daban-daban.
in ka fassara su da wannan wata ma'ana sai a ce wa ga sai aka- ka gani kuma larabcin ma mafi yawansu yanzu mutumin da bai iya larabci ba mutumin da yake kuskure a magana adiya ta larabci mutumin da in yayi larabci alasu misali wanda ake eh, waɗi dai wanda ya kwarai a cikin su wanda har ana mishi ishara wannan yahaya musu suka na ji larabcin shi in ka ji larabcin wallahi kana ji larabcin ka san da cewa mutum ne wanda yake a mataki na sanawi a mataki na lise a haɗa nan da can a haɗa wannan jumla a ɗora ta ɗora ta babu ma'ana babu istiqama kuma wanda bai iya wannan larabcin ba wai shine ƙwararren malamin su ta yaya aka yi iya gane larabcin alqur'ani tare da cewa larabcin alqur'ani ya yi larabcin kowane balarabi gaskiya ne wanda zakullahu khairan malam kaga wannan nukta nukta ce mai muhimmin muhimmanci bashi da shukran kula kai da jazakumullah insha Allah zamu yi magana zuwa ga Rasul Malam Mas'ud Malam Mas'ud Malam Bakar ya magana akan bangaren abin da ya shahi da dai ba za a taba iya yin sallah ba har da ma wasu ababe da ya kawo a rai a gefe sai an buƙaci sunan manzon Allah wanda kuma waɗannan ababen da ya ambata kwarai da gaske ba sa turo a shari'a dole ne mutum idan zai ainihin yi sallah to iya buƙatar sunnan manzon Allah ta bashi darasi ta bashi karatu ta dora shi akai to yanzu za mu kubu bayan bayan shahadace ne a cikin arkanul arkanul islam bayan sallah akwai zakka to zakka ita Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atu zakka a bayar da zakka shi ita ma zakkan nan akwai tafasir in ta bayani daki daki daga cikin alkur'ani wanda kawai mutum zai takaita ba tare da ya buƙaci sunnar manzo Allah akai ba ko kuma a akwai wani abu na ta cewa akai
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده eh lalle gaskiya kamar yadda Dr. Malam Abubakar ya yi nuni zuwa ga kai sallah da dukkan tafsir tafasil na lamarinta a ambace ta dalla daki daki a yi ruku'u a yi kaza kamar yadda ya ambato dukkan su babu a cikin alkur'ani to idan mutum ya zamana ya ce zai wadatu da alkur'ani kadai ba zai yi sallar ba na farko mun gani don saboda babu yadda za a yi hada ta ya juna ta ya gari da ake yin ta daga ruku'u da kabar harama daga ita sai kaza daga ita sai kaza har aje zuwa ga zaman tahiya a sallame duka wannan ba zai iya hadu ta karkashin haka malamin kafin ka malam mas'ud malamin kai so ya kamata a jiwa mata bidar amma sai yanzu ta faɗo min an ce yanzu duk inda ka samu dan ƙala ƙato guda uku to kuma sallar su zaka gani ta sha bamban yawa sallar ta sha bambam me yasa Saboda don ina- saboda babu wata ka'ida tsayayya wadda ta hada musu sallah kowa yana iya ganin a ra'ayin shi tunda ra'ayi ne ake hadawa joni ne in aka ce kowa a bar shi ya jono a cikin qur'ani abin da ya ga dama zai ta jono shirme saboda ra'ayinka ya sha bambam da na wancan na wancan ya sha bambam da na wancan sallar kanta yadda za a jono ta a ce ayi kaza daga farko ayi kabar harama ayi fatiha ta biyo baya ayi kaza ya biyo Sun baya ce akwai wanda har suka zuwa zo ya zo ce sallar kawai Allahu akbar a tsaye yawa In yi kawai sai tsayaye- shi Allah ya ce a yaƙi salat ku tsaida sallah in yayi sai tafiya shi kawai tsaidawa kawai shi wannan yake ne wani akwai mai raka'a ɗaya aka ce shi akwai mai raka'a daya akwai wani kuma wanda kawai in ya kai ruku'u wucewa yake bai dagowa dan Allah ruku'u ya ambata Qur'ani bai ambaci ba dagowa daga ruku'u wani kuma in ya kai daga sujada daga nan kawai mulkidawa yake wuce huta daga masallaci ta sauwa haramun ce dan babu ita a Qur'ani subhanallah kenan babu tasowa kenan ta kungiya guda amma ya zama na ibada su mafi babban rukuni bayan kalmar shahada ita ce sallah a sallah kadai an masa wannan kwama cara inna su kuma salatan ina ha'al fashai wal eh munkar tana hani gami da alfasha ita ce rukuni na farko bayan kalmar shahada to kuma ya zama na a ce a kanta an samu wannan sabanin kowa yana shirman da ya ga dama amma duk musulmin duniya a zafar an san amma kuma duk musulman Raka'a, duniya eh.
su kuma sun yi ittifaki Mm.
tun daga zawar annabi alaihi Allah.
salatu wassalam musulmai sallarsa haka suke yin ta Mm.
masu ak- sahihiyar aqida da masu mugu aqida da yan shi'a Azhar da raka'a azhar hudu, da la- la'asar- dukkan su haka suke yi Mm.
to adadin raka'o'in ma a cikin sujada a cikin sallah Mm.
mutum ba zai same su ba adadin hatta da su kansu adadin raka'o'in da ake bukata a nan gurin akwai wani asar da aka kawo wanda Imran ibn Hussein babban sahabi ne na Annabi alaihi salatu wassalam wani sahabi yace mun zo mun zamna muna tattaunawa akan ilimi sai Imran ibn Hussein yake wannan sahabin yace yau kau ku kawo mana tattaunawa ta Qur'ani kadai ka ku kawo eh, hadisai sai ya ce mashi innaka la rajulun ahmaq lalle kai wawan mutum ne Allah kuma Kaga haka.
kamshin- wannan wannan sifa nafsin ta ta tabbata a gare su saboda mafi yawan su wawaye ne eh, kauyawa ne ba su san ba abin da ya dace su wannan duka haka ne haka ne kaga Imran ibn Hussein mun ga yadda sahabban Annabi alaihi salatu wassalam wajen da'awa wajen karantarwa suke da kaushin halshe da hikima amma kaga wannan da yake ya faɗi muguwan magana Imran ibn Hussein ya gaya mace lalle kai wawa ne yace mishi aina tajidu zuhur arba'ata fil Qur'an ina zaka samu cewa a Qur'ani To wanda masanin Qur'ani ne, tafsirin Balarabawa ne.
ne masanin Qur'ani ne Mm.
ina zaka samu la'asar raka'a hudu ce za a bayyana ba a bayyana karatu ciki ina ka samu cewa magarba raka'a uku ce ta biyun harko a bayyana karatu ta ƙarshe ka a bayyana lishaya ina ka samu haka nan ya zano mushi wannan yake nuna mushi cewa babu wadatuwa da alkur'ani a ce shi kadai zai zama na masdari na mabubbuga ta ɗaukan hukunci to sai zama na haka nan baban zakka da malami magana kamar yadda sallar ta zo a jumlatan to haka nan ita ma zakka Allah maɗaukin sarki kawai cewa yayi a ba da zakka zakkan wannan muna da zakka ta dabbobi muna da zakka ta kuɗi muna da zakka ta kayan gona dukkan su gaba ɗaya Qur'ani gaba ɗaya babu wanda yayi tafsiri kawai ta yi a ba da zakka idan muka ɗauki ɓangaren dabbobi shanu masalan saniya in ta kai nawa ce za a ba da zakka babu shi a Qur'ani babu shi a Qur'ani mun gani sunnar annabi ita ta tabbatar mana da cewa in sun kai guda 30 a bada guda Gaskiya ne.
hakanan tumakai in sun kai nawa kenan ku a wajen dan kala kato ko guda ɗaya gare ka yi ka bada zakka kuma me zaka bada to shi ne in a sun kai tambaya daidai ka ka bada ta zaɓi dukanta ka bada duka gaba ɗaya za ka ya za ɗauka.
a yi ko jika A nawa za ka bada an ka bada matsayin jika goma shi ma wace ka da bada jika nawa za ka ɗauka ka bada babu wannan adadin a jikin ƙwararri haka nan in ka ji zakka ta kuɗi mun gani cewa in ya kai kaza ne dinari za a bada in zahab eh, azurfa ta kai kaza ne za a Shi ma bada a wata a nawa wata kuma za- ko a wata ne ko a lokaci za shekara hudda yawa a wata ne ko a shekara ko kuma kullum ne za a ɗauka a hudda babu wannan duka a ƙur'ani kenan kaga zakkar kanta ba za ta aikatu ba yadda sallar ba ta aikatu ba aka yi kowa yadda ya ga dama a cikin sai to zakan ma kowa yadda ya ga dama zai yi a cikin su wajen ba da adadin da wajen lokacin huddawa haka nan zakar ta shahi kayan noma kawai Allah madaukin sarki ta a ba da haƙƙinta a ranar da aka yi wato girbi haka huyo mu yawan hasali hasabi ranar da aka yi girbi to ranar da aka yi girbin a lokacin da aka je za a hudda nawa ne za a hudda a ciki he ta kai nawa za a hudda mai tiya ɗaya ma zai hudda mai tiya biyu ma zai hudda sunna ta tabbatar mana cewa su eh, sa'i eh, wasaki guda biyar ne za a hudda malamai sun kiyasta shi a tiya ɗari biyu tiya wannan ta hatsi da ake dun amfani musu ke ɗaya siya sattin ne tiya sassin ne Eyo.
tiya sassin kenan tiya jan ɗari uku yawa idan kuma babbar tiya ce sun ce ɗari biyu da sassin take Eh, ba ta tsayawa ida sawa ba ba ta iya sawa Mm.
to yanzu wannan gabaki daya a ina zaka san wannan babu a cikin qur'ani kauta a bada zakashi ranar da aka yi girbi to wannan girbin kuma in ta kai haka nan in ta kai adadin da za a bada gabaki daya za a dauka a bada ko kuma wani adadi za a bada ko wace kamiya za a bada sannan kuma dukkan nau'ikan kayan abinci ne ake wadda zakka ko kuma akwai wanda yawa a cikin su kansu kayan gona duk nau'in kayan abinci duka muna da hatsi muna da dawa muna da riɗi muna da wake muna da hatsi dukkan su ga sanan kowanne za a hudda ma to idan su mun ga za a hudda musu duka kuma a cikin bangaren kayan ɗanye su mangwaro su salati su Gwaiba.
doya su gwaiba su lemu Mm, lemun tumatiri.
zaki su tumatir duka kowanne gaba Salati.
ɗaya wannan su salati duk zakka za a hudda musu a musulunci mun san cewa kudarawat ne kayan ɗanye ba a hudda musu zakka gaskiya ne haka nan alfawaki kayan marmari ba a hudda musu zakka to dan ƙara ƙato duka hudda musu zai yi ranar girbin su daga an girbe su zai tun da dai Allah ka wuce yi hudun ma wani dalili ya bashi hudun mu babu dalilin da za a ce a hudda musu ba
gaskiya ne to jazakallahu khairan malam bakar da wannan ma- Sheikh malam mas'ud akan wannan karin bayani na cewa dai zakka wanda tana zawa a mataki na uku a cikin rukunin musulunci da ɗaya mutum ba zai taba hudda zakka ba ba tare da ya buƙaci sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba akai sannan malam bakar ya yi magana ɗanzu akan wata mas'ala ta bangare abin da ya shahi wannan ƙasa tamu kullum muna ta addu'a Allah ubangiji subhanahu wataala ya zaunar da mu lafiya sannan kuma ya dan yi tasarrufi akan wani abu muhimmanci diba da cewa hukuma tana sa ido kwarai da gaske akan dukkan akidojin da suka zamanto za su iya gurbata al'umma bil akhas wannan gidan radio kamar yadda bayani yake tabbace masu irin wannan da'awa sun nemi su samu damar samun hili a masu kakiya to akwai wasu kafafe da suka ba su dama suke yada wannan da'awa ta su me zaka iya faɗa akai tare da bayani wanda ya zamanto eh, na fahimtar da mutane su gane cewa wannan ba wai wani abu ne ba na a faɗa a ji daɗi wallahi yan uwa musulmi mutum zai hushi ne idan an taɓa addinin Allah duk wanda zai zo ya ce a bar sunnan manzon Allah a kata share guda an san dai inda za a je to wallahi ba bautar Allah bane za a je a kansa da kuma yin shiru akan wannan matsala saboda a ce kawai kar kowa ya tada wa ɗan uwansa hankali wannan ba imani bane ba tabbas da kenan me za ku iya faɗa akan wannan bangare Eh, wannan gaskiya yana daga cikin babban musiba a yau za a ga musulmi wasu daga cikin musulmi za a ga bai san ba ina zai nemo kuɗi wace hanya zai bi to babban abin da da mutum ya kamata ya sani ranar tashi alkiyama tambayar da Allah maɗaukin sarki zai fara ma dukiyarka akan dukiya tambaya guda biyu za a yi ma dukiyarka ina ka same ta ta hanyar halal ko ta hanyar haram sannan kuma hallo ina ka ciyar da ita kenan kaga mutumin da yake sa da'awa wadda take rushe addinin musulunci kaga da'awar kalakato da'awar yan tatsi ne rushe addinin musulunci take baitin tana rushe addinin musulunci kuma hallo da'awa ce ta fitina banda zagin shugabanni da tsinewa ƙasa da ta da fitina da tarzoma da gaba da 'yan ƙasa wallahi babu abin da suke kira wanda za ka ga zai wahala ka saurari wa'azin ɗan ƙalaƙato ba ka tsani ba ƙasarka ba ka tsani shugabanninka ba ba ka tsani ba wasu musulmi wanda suke da riko da addinin musulmi kuma har ma ga malaman hadisi a kama bukhari a zagi babban malami wanda ya yi wa addinin musulunci hidima wanda jami bin abdullahi al-ansari daga cikin irin hidima da ya yi akwai lokacin da ya yi tattaki na wata ɗaya saboda hadisi wata ɗaya saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na san insha Allah da Allah Dr. Mas'ud zai ƙara tafsiri akan wannan nukta akan juhudin malamai Ina.
na hadisi insha Allah kafin haka da akwai wata ɗan nukta da nake so in tabbihi wadda tana da alaka da wannan malamai na makarantun zaure wallahi ko kuma na makarantun alkur'ani na allo wajibi ne akan su su yi kokari kowane malami a wunin da kake koyarwa ka yi kokarin ware awa ɗaya ta nasiha da wayewa ɗaliban ka kai in ka yi wasa a cikin ɗaliban nan ƙananu ne ko manya ne ka aje wannan da awar mafi yawa daman sun yi istihdafi sun yi jayo garada da ɗaliban makarantu na allo ka ware ko da awa ɗaya ce ko da minti talatin a kullum kana wa ɗalibai nasiha akan addinin musulunci kana waye musu kai in ba haka ba eh, ka goma tarihin mai tafi ne a kano malaman tsangaya su ya fara kisa ya fara yaƙa kisa babu irin wanda bai musu ba nan kusa duba mu ga are wannan boko haram da ta tashi kasancewar eh, me yake da suna mafi yawan wanda aka ja garada ne hani eh, makarantunsu suka fara sawa ba makamai a a maiduguri da sauransu Subhanallah.
kinan kaga aka kori makarantar alkur'ani da mu- in kana magana karatun alkur'ani da kanuni maiduguri ka tsare amma yanzu su bauchi suwaye a najeriya sun shiga gabanta a Wani ƙarshen ma haka mala yanzu- bakar gaskiya wannan nukta ce mai muhimmanci wannan ta kai a mata muhadara saboda me yasa Wallahi.
yaro ne za a kawo shi a shekara shida makaranta bai ba duk wani tarbiyya da yake bukata ta uwaye a lokacin da yake shekaru na bukata bai samu wannan ba idan aka samu ko malamin ba malami ne mai zaunar da su ya koya musu da dubba ba yaro zai tashi hakanan ba Ka gani duk ba.
abin da za a samu shi a gani na shi yasa eh, wannan shawara ce ba karama ba su yi kokarin daukan tsari na makarantu na islamiyya wannan wanda ana ko ana sama da ta hadisi da ta fiqhu da ta aqida da ta sira ta manzo Allah sama su yi kokari malami ko da bakka da dama bakka da ilimin da zaka yi a cikin abokananka da akwai wanda ya yi karatun ilimi i kokari dinga gayyata shi da Allah ina tattara son lokaci kaza ka tattara su gabaki da a masallaci ne a ranwa ne a dinga musu nasiha kenan kaga wannan nukta ce mai muhimmancin gaske abin da zai rihe da shi wannan magana shine magana ta al'allama ibn hazm al-andalusi yake cewa malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i a cikin littafin shi na mai yake da suna eh, al-ihkam fi usul al-ahkam littafi na usul al-fiqh yana magana akan hujjatu suna ce malamai duka sun yi ijma'i akan cewa dukkanin mutumin da ya ce bai yarda ba da kasancewa sunan manzalar sama hujja ce wannan mutumin kafiri ne halak ne a kashe shi halak ne a zub da jinin shi a gurin Allah wannan mutumin kafiri ne arne ne wanda ya ce bai yarda ba da sunan manzalar sama eh, me yake suna hujja ce kaga mutanen da su- yan kalakato baitin ba su yarda da sunan manzalar sama hujja ce ba ijma'in malamai ma ba su yarda ba kuma su suna cewa an taba tambayar wani dan kalakato dan katsina ne eh, aka tambaye shi wayya kuke wa manzo Allah salati alqurani babu salatin manzo Allah sallallahu alaihi yace muna salatin manzo Allah irin wannan wanda mutane suke yi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko kuma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim irin wanda uwaye da kakanni suke yi nan gurin tambayar da za a mishi ka yarda da ruwaya uwaye da kakanni wanda wasu daga cikin su ma ba su yi ba karatu ka yarda da ruwaya ta titi amma baka yarda ba da ruwaya ta littafai ta malamai zakakurai wanda suka kai makura wajen tsoron Allah kuma su suka rawaito ma da alqur'ani alqur'ani ruwaya ce jama'iyya kamar yadda a hadisan manzo Allah ma da akwai ruwaya jama'iyya insha Allah za ku zafi alkur'ani na'am nakalto shi ne aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai ruwat na alkur'ani da akwai Yeah.
siffa ta alkur'ani a kowane zamani da akwai ahlul qur'an wanda baitin su babu wanda ake amsa alkur'ani da gare gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to kaga ka yarda da ruwaya alkur'ani baka zamanci ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba ka yarda da ruwayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yarda da maganganun magabata wanda su suka nakalto ma alkur'ani ba ya yiwu ba ka yi ima a fatu alkur'ani ma ya aka wa mashi wajen a fatu umina bi ba'd alkitab wa takfuru bi ba'd Allah ke Allah za ku zafi irin bala bakar bala basu da dan abu da za a dan kara mu akai wanda in dai da dama gaskiya kamar ma ba amma fara muhadarar ba saboda akwai abubuwa da yawa da suke da alaka da za mu samu yanku a sati na gaba inda hali amma da mu tattauna bayan wage insha Allah akwai wannan misali mun yi magana akan cewa waɗannan ruwatu na hadisi kamar tun daga su sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina sun ba da iya rayuwarsu da ikhlasi da yi dan Allah wajen ganin cewa wannan addini ya zo mutatacce kamar cikin kokarin su wani malami zaka iya ba mu labarin sa akan wani kokari da yayi wanda za a iya cewa waɗannan bayan Allah ya kai a girma su a darjanta su kuma hanyar da suka bi suka zo mu da wannan hadisai hanyoyi ne amintattu wanda babu ainihin kura a kansu
ya alhamdulillah eh, a gaugauce juhudi da kokari na malaman hadisi duk wanda ke bibiyar tarihinsu ya ga yadda suke kokari suka ba da lokacinsu a kan tabbatar da sunna ta annabi alaihi salatu wasalam da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da hada su da kuma kokarin yadda suka yi na tace hadisai na ƙarya da hadisai wanda suke jabu daga cikin hadisai wanda suke karbabbu mutum zai jinjina musu babban misali shine imamul amirul mu'minin fi hadisi al-imam al-bukhari babban juhudin shi guda daya daya da za a ambata rahimahullahu ta'ala har ya kare rayuwar shi bai yi arme ba yana hidima ga sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan babban dalili ne akan cewa rayuwar shi akan sunna ta kare haka al-imam tabari rahimahullahu ta'ala suna cikin al-ulamaul uzzab wanda har suka kare rayuwar su gaba ɗaya ba su yi arme ba suna ta kokarin yadda za su hada ma mutane addinin su su hada ma mutane hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su yi kokarin tace su tahiya irin ta da kuma a cikin sahara tahiya irin ta da a tahiya ce ba a mota ba ba a bisa ba ba a moto ba raƙumin da jakin da zasu hau ma ba shi da shi wanda daga cikin magabata yake cewa bultud dan mamara sai nufi dalabil hadis kutsarin jini so bi ne a cikin neman ilimin hadis da kafa yake tahiya kuma rana ta kai mishi tahiya ga mai tsanani rana ta kai yadda har kutsarin jini yake kuma akan mi wajen neman ilimin hadisi duka wannan wahalar da bayan Allah wasu su mutu a sahara ma a wasu su mutu a sahara wajen neman ilimi wasu su akwai wanda ya kasance ana ya ɗauko littattafai a kai ya ƙare karatu littattafan da ya samu bai da raƙumin da zai ɗauko haya bai ya da nashi a kai zai ɗauko su yana tahiya yana sabkiya yana tahiya ci doguwar wannan tahiyar takardar da mutum zai kasance ya rubuta littafin bayyada ita sai ya je ya ba da kanshi ya yi wani aiki na ƙarhi ya samu kuɗin da zai sai takardar mai da kanshi bawa ya mai da kanshi bawa ya taho ya yi hidima ya samu wannan ɗan abin da zai haɗa mana wannan littattafai sannan ala ala arikatihi la ta aiki eh wannan arikatihi wanda shi wancan a kwance yake kawai ya zo ce duk ƙarya ce kuma abin da malamai suke cewa idan ka ce wannan ai zanniya ne suna cewa ilimin zato ne hadisai zanniya ne sai tabbas qur'ani shine hakika to idan ka yi wannan dukkan ilimi gaba ɗaya zaka kore shi har na duniya ka je wajen likita ya ce maka ka bar cin aran maji kana da tansu yanzu ta karu tabbas yake da bai da tabbas zanniya ta ne ga maka sai ka ce ƙarya ce kawai cin abu na zan yi ya ce maka kana da diabetes ka bar cin sukari zata karu ko zata kai ga halaka Allah bai faɗa ba Allah babu a Qur'ani ƙarya ce kawai kenan ka gani wannan ma wata magana ce ruga zai zakiya kuma babban hujjar da suke yi a nan ake badawa a nan gurin manya-manyan malaman da suka sada ruwayoyin Qur'anin la shakka yana da ruwaya da yake karatu da ita warshi ce habs ce da sauransu masu yawa to wannan ruwayoyin da yake da babban hujja akan shi wanda suka haɗo mar ruwayoyin na malaman hadisi su ma silsila ce aka bi babu wanda ya da'awa cewa ya wadatu da Qur'ani kaga wanda ya kama ka shi ma hada ruwaya kenan warshin dai ba sahabi bane yawa ba sahabi bane eh wato kuma bai ce ba mun wadatu da Qur'ani ba wanda ya wannan da'awa kenan sunan mutane ne Hafsu da Warshi da Qalun in dukan almajirai ne na sahabbai almajirai ne wanda suka kai kowanne da kira Aisha Isa wannan nukta wasu da dama daga cikin su sun jahilce ta ku ƙara an wadda hata insha Allah lokaci ya tabbata bakar insha Allah ɗan uwa waɗannan manyan malamai Allah saka musu alkhairi akwai wannan gudunmuwa din da yake suna da uzurka da ayyuka suka ba da lokacin su da rawa ɗaya ma iya ma cikin halin balaguro ya kashe wannan balaguran wanda kai iya yiwa bai iya samun shi a sati na gaba in haka Allah zai kaddara amma dai uwa ba za su so a ce an sake sake zama irin wannan sannan kuma akwai abubuwa da yawa da suke da alaka yawa musamman ma akwai ayoyin da suke kan hujja da su wajen iktifa'i da da alqur'ani kadai sannan wannan bayanai malam abu ne mai kyau wanda gaskiya kwarai da gaskiya al'umma suna karuwa akai yan uwa za mu ce bi hadar tsari kifaya abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya sa mu tada akai abinda muka yi kuskure ko tun ba hake masa Allah gafarta mana wanda ya dauke wani wannan karatu ko kuma wannan nasiha muna masa addu'a ta fatan alkhairi Allah saka masa alkhairi sadaqatul jariya da yace wannan karatu ya zama ga mahaifansa Allah ubangiji ya isa musu Allah kare mu daga dukkan fitintunu na rayuwa Allah shirye da mu akan hanya madaidaiciya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته